الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى هذا حديث صحيح أليس كذلك؟ قال لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك أليس هذا الحديث الذي قرأنا؟ قرأناه؟ لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك saboda farko sayyidina Umar yana son ya nuna manzo Allah yana son shi amma so na zuciya na soyayya na zuciya akwai bambanci tsakanin zuciya da hankali kwakwalwa kenan ko lokacin da ka ɗauko zuma ka sha kana son zuma ne don me eh zuciyarka tana son zuma amma lokacin da ka ɗauko maɗaci magani mai ɗaci kana sha da mai ka sha wannan da mai da hankalinka hankali ya ce maka haka za ka yi shi ne daidai ba son zuci rai ba ne sai na umar mana ran shi na son manzo Allah son zuci yana son manzo Allah yana ganin wannan shi ne ya isa ce manzo Allah ce a'a wannan bai isa ba sai ka so ni da hanka da zuciyarka da hankalinka so na shari'a to shi ne bukata shi ne abinda ake bukata gare ka kenan da ya tunane ce iya manzo Allah yanzu kai ne na fi son ka da zuciyata sai manzo Allah ce al'ana ya umar yanzu ka zo yanzu imanin ka ya cika amma daɗin nan da sauran rabu an fahimta ba ma muna buga misali ba ɗanka ba shi da lafiya don kana son shi sai ka ba shi ruwan sukari ya sha yi mishi wanka sai ka bar me ka je ka ɗauko mishi me madaci da zuciyarka kai ko da hankalinka zuciya kai ko hankali to ya aka yi hankali ya ce maka a'a in ka bashi wannan zai kara ciwo amma ranka ya fi son shi daɗi yayi to ya yi kamar daɗin kuma to ba abin da ake bukata ba to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mas'ala ta mas'ala ce daban sai an koya maka sai ka koya tukun ka sai yadda zaka yi tafiya a ciki misali ai an ci mutuncin kaza kaza an ci mutuncin fiye wannan ba daidai ba ne wannan kalmar fadar cewa an ci mutuncin manzo Allah kuskure shi a samu wata kalma mai son za ka yi cewa an ci mutuncin musulman duniya duka ya fi maka sauki daga ce an ci mutuncin ba haka ba ne ba shi a samu wata kalma ya yi eh? aina rashin kyauta rashin kyauta ya yi kasa da yawa ya yi kasa da yawa yi amma ce an ci za ka ce an ci mutuncin musulman duniya duka ya fi maka sauki da a ce an ci mutuncin fiyayyen halitta an ci mutuncin annabinmu an ci mutuncin shugaban a wannan kalmar ta yi nauyi da yawa a ci mutuncin manzon Allah kana kwanci gida kana cin shinkawa da taliya a ci mutuncin manzon Allah kana kwanci kana shan fura da nono a'a wannan kuskure ne shi ya yi jafa'i ya yi rashin mutunci ya yi kaza ya yi kaza duk a faɗa masa saboda shi abin da ya yi ɗin da ya san abin da zai haifar wallahi da ba zai yi ba eh yanzu ya ƙara sanin cewa waye tabu waye da waye ne a cikin kasarsa a cikin garin shi a cikin komai da komai sai da ya raina da kanshi tun da garan nan bacci sai dai a sha magani mutum ba zai huta ba ba wanda ya taba taba manzo Allah Allah ya kyale shi an fahimta? aha faƙala lahu umar fa'innahu al'ana wallahi ai kaga da ya zo wajen sai ce wallahi la'anta a habbu ilayya min nafsi sai da yi rantsuwa faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam al'ana ya umar wai mai kenan yanzu ka zo yanzu iman sai yanzu imanin ya cika ko to manzo Allah ke ya fara masa na Umar sai na Umar ya bi abinda manzo Allah ya fada manzo Allah ya tabbatar mishi da me wannan sitamfi ne manzo Allah ne ya tabbatar masa na Umar ne cikin imani to tun da ka san da wannan duk wani wanda zai zo yana magana game da sayyidina Umar sai dai kuka ce jahili ne ko ba shi da albarka a cikin rayuwarsa ko ko dauko shi aka yi yayi ko sa shi aka yi duk wa'annan zaka amma kuma ka yi ta shakka kuma a to kai ma imanin ka zai rabu an fahimta wa yace al'ana ya Umar ina mana al'ana ya Umar imani yayi me to ko wannan nasi kadai banda nasoshin da suka zo game da sayyidina Umar ai ya yi shi da isa ba هذا حديث صحيح وعبد الله بن هشام هو جد زهرة ابن معبد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير يا جماعة الله يلا دان كرمي ضد شي يا جماعة صحابي kenan ko قال ابو سليمان الخطابي لم يرد به حب الطبع كاغني ba ana nufin hubbi soyayya ce ta tabi'a ba tabi'a ka kana so abu kaza wanda yake tunama duk kana so tabi'a kenan bal arada bi hubbul ikhtiyar أراد به حب الاختيار لأن حب الإنسان نفسه طبع أي متم طبيعة ستيرا سنكنسا طبيعة متيرا سنكنسا بحكا من با تولن بإسيتك إيماني با ولا سبيل إلى قلبه فمعناه لا تصدق في حتى تفدي في طاعة نفسك وتقصر رضاي على هواك sai ka fanshe ni fi ta'ati nafsa kamar yadda suke cewa fadaina ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa tu'thiru ridaya ka zabi abinda na yarda da shi ala hawaka akan abinda ranka ke so ka zabi abinda manzon Allah ya zaba akan abinda ranka ke so wa in kana fi halakuka sai ake abin da wasa ne da sauki ne ku eh wa in kana fihi halakuka ko da abin da manzo Allah ya zaba ya ce kai din nan ko da zaka halaka a cikin ne sai kai ai to ba ka bina mana fadainahu bil arwah fadainahu bil arwah law kana yuftada ba haka bane ba ina mana mun fanshe shi da rayukan mu na fanshe shi da raina ina mana wannan eh ko zan rasa raina manzo Allah ya tsira ba haka bane ba ba karamin matsayi bane hayaniya da surutai da menene duk ba sa tabbatar da wannan aiki ke tabbatar da wannan aiki ke tabbatar da wannan an fahimta قال أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف قال أخبرنا أبو العباس السراج قال أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم ابن معمر قال أخبرنا الدراوردي وهو عبد العزيز ابن, ابن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا wanda ya yadda da ruziyar billahi rabban ta yadda da Allah madaukakin sarki shine ubangijin ka shi ya halice ka shine abin bautarka wa bil islam dinan ka yadda da addinin musulunci shine addinin da Allah ya yadda da shi wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan kuma ka yadda da muhammad bin abdullahi manzon Allah ne shi Allah ya aiko to zaka ta zaka ta jin dandanon imani kamar yadda kake jin dandanon abin nan zuma hadha hadithun sahihun akhrajahu muslimun an muhammad bin yahya ibn abi umar al-makki wa bishr bin al-hakami an abdul aziz bin muhammad ad-darawardi qala ammar bin yasir ammar bin yasir yace ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أبو وغدا كن أنسى رزق متنتي زي جدن إيمان الإنفاق من الإقتار تشير أتكين دن أبن كي دشي وإنصاف الناس من نفسك كيما متاني آدل لكنك معنى إنصاف الناس إنا معنى إنصاف الناس إيه إنا معنى أيوة متاني من نفسك min nafsika eh in ya zama na adalci kenan ko insafun nasu min nafsika baya nuna cewa dan muna jayayya da kai ka faɗi abu gaskiya sai wannan abin da aka faɗa wannan gaskiya ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha sai Allah ya ce mi ko kazalika haka ne ba haka bane ba to amma sai aka dauka in kana ma'ana in za ka yi insafi wanda kuke jayayya da shi ma in yana da gaskiya wurin ka take ka wuce kai za ka ba kanka gaskiya an samu insafi an samu insafi wa bazlu salami lil alam ka gaida duk wanda ya dace ka gaishe shi lil alam kenan ko wa qala abdullah ibn mas'ud thalathun man kunna fihi yajidu bihinna halawatal imani tarkul mira'i fil haqq mutun ya daina riya mira wal kadhibi fil muzaha mutun ya daina ƙarya koda cikin wasbarkunci ne wa ya'lamu anna ma asabahu lam yakun li yukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun li yusibahu mutun ya san cewa abinda ya same shi din nan haka Allah ya kaddara ba zai kauce mishi ba abinda bai same shi ba din nan haka Allah ya kaddara ba zai same shi ba to in mutun imanin kai kai wannan to zaka fi kowa jin dadin imani واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك اليس كذلك باب ثواب من امن من اهل الكتاب babin da ya zo na bayanin ladan wanda ya imani ya karbi addinin musulunci cikin yahudu da nasara ahalul kitab kenan suna da littafin su da suka yi da manzon Allah ya zo sai suka ajiye wannan suka bi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to me wani lada za su samu qala Allah subhanahu wa ta'ala allazina atainahumul kitaba min qablihi suwa kenan yahudu da nasara waɗanda muka ba wa littafi gabanin shi hum bihi yu'minuna kuma sun ba da gaskiya da shi kaga da suka bada gaskiya da annabi su sun samu lada da suka ga gaskiya kuma nan suka karba sun samu nawa kenan guda biyu ila qawlihi ulaika yu'tawna ajrahum marratayn ulaika yu'tawna ajrahum wa annan za ba su ladan su so biyu wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu ya ku wa'anda suka bada gaskiya da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah ai ij'alu bainakum wa bain ghadabillahi wiqaya kowa ya sa kariya tsakanin shi da azaban Allah shi ne da bin Allah da manzonsa wa aminu bi rasulihi ku ba da gaskiya da manzonsa wani manzonsa kenan Muhammad ibn Abdullahi yu'tikum kiflayn min rahmatihi zai ba ku nasibi zai ba ku lada nasibi biyu rabo guda biyu ay nasibaini قال الشيخ الإمام الحسين بن مسعود قال أخبرنا أبو, أبو الحسن محمد بن محمد الشير الشيرزي قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حفص الجويني قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا عثمان قال حدثنا شعبة عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce salasatun yutaura ajrahum marrataini mutum uku za a ba su ladan su guda biyu lada biyu duk wanda ya wannan aiki rajulun kanat lahu jariyatun fa addabaha fa ahsana adabaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha yana da baiwa ya ilmantar da ita ya tarbiyyantar da ita sa'an na ya ‘yantar da ita ya ‘yanta ta kuma ya aure ta za a ba shi lada biyu ke ko ladan mai da mai ya tarbiyyantar da ita ya ‘yanta ta sa'an na ya aure ta an fahimta? kamar yanzu mutum ne yake yana da gida yana yar aiki tana yi musu tana mishi aiki tana yi matarsa aiki sai ta girma sai ya intantar da ita zai zauna lafiya kuwa zai zauna lafiya eh ana yi ana yi ana yi ana yi wa rajulun min ahlil kitabi da mutumin da yake yahudu ko nasara amana bi kitabihi yayi imani da littafin shi at-taura ko linjila wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma yayi imani da muhammadin sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wa abdun da bawan da ahsana ibadatallahi ya kyautata bin Allah wa nasaha sayyidahu ya kuma yi mashugabansa nasiha ya masa biyayya ya yi mishi aiki mai kyau duk duk waɗannan Allah zai ba su lada biyu kenan ko hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu Muhammad ibn Musa ibn Isma'il an Abdul Wahid an Salih ibn Salih al-Hamdani wa akhrajahu Muslim an Ubaydillah ibn Mu'ad al-Anazi al-Anbari an abihi an Shu'ba عن صالح بن صالح بن مسلم ابن حيان ويقال ابن حي وأبو, وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري اسمه عامر بن عبيد الله بن قيس ya cika alkawarin da ya ko bai cika ba ya cika ko bai cika ba qala shaykh al-husayn ibn mas'ud rahimahullah qala akhbarana al-imam abu ali al-husayn ibn muhammad al-qadhi qala akhbarana abu tahir muhammad ibn muhammad ibn mahmish الزي الزيادي قال أخبرنا أبو حامد أحمد ابن محمد ابن يحيى ابن بلال قال أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ابن منيع ابن منيع ابن إبراهيم ابن صليد العبدي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا علي بن صالح عن أبيه قال كنت عند الشعبي يتي ناكسا جوجا الشعبي فجاءه رجل من أهل خراسان سيوان يزود كسر خراسان فقال سيتي إن الرجل عندنا إذا أعتق سريته ثم تزوجها يدعى كالراكب بدنته ita ai wajen mu mutum na da baiwa ya yanta ta ya aure ta sai ce ai kamar mutum ne yake hawan alfadaransa ko ko menene da menene qala sai ce qala shabiyu shi shabi yace haddathani abu burda ibnu abi musa an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai ce ai manzon Allah ce ayyuma rajulin kanat lahu jariya fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha yar aiki a cikin gida ya zai kenan ya ladabtar da ita yasa ta primary yasa ta secondary kenan ko thumma a'taqaha ita ba sai an yanta ta ba ya ce wa taz eh ya yi mai? wai sai ya aura ma mai gadinsa zai shiga cikin wannan abin zai samu lada biyu wata zawaje ha'a ya aure ta falahu a jirani wa ayyuma mamlukin adda haƙƙan layo haƙƙa mawalihi falahu a jirani وأيما رجل آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران إتي أبن دسك فلا خراسان دي كسكوري نيغا غسكا يدتك قال الشعبي أعطيتكها بغير شيء إن كان يركب فيه فيما هو أدنى منه إلى المدينة هذا حديث متفق على صحته باب من أسلم على ما سلف له من من الخير إن بات أسمي قال الناشفة شيتك يسوع ya zai eh eh me zai hana a wannan aka ce yana tana yar aiki ce eh ah su sai me sai me babu man aslama alama salafa lahu min alkhairi babin da ya zo na bayanin wanda ya musulunta akan aikin da ya gabatar na alkhairi zai samu lada ko ba zai samu lada ba qala shaykhu al-imam al-husayn ibn mas'ud rahimahullahu qala akhbarana ahmad ibn abdullah salihi qala akhbarana abu bakr ahmad ibn al-hasan al-hiri قال أخبرنا محمد ابن أحمد ابن محمد بن مأقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق وحول السند وقال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشرانا قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن حكيم بن هزام قال قلت يا رسول الله حكيم بن هزام والصحابيني بدرجة يا من الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من إتاقة وصلة رحم هل لي فيها أجر يا من الله أيك أنا نكينا الخير ولوقت أنا نكي تشم في الجاهلية أنت باي لصار الزمنش دين أيك الخير نال هذا ينزو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير وين كنا ka musulunta akan wancan aikin alkhairi da kake yi mana za ka samu wancan ladan هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن أبي, أبي اليماني عن شعيب عن الزهري وأخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وحكيم بن حزام وحكيم بن حزام أبو خالد القرشي الأزدي مات سنة ستين وهو ابن عشرين ومئة سنة شيء رأي شكرا تريد عشرين عاش في الجاهلية ستين سنة وعاش في الإسلام ستين سنة يا رأي شكرا ما أقول شكرا ستين يا رأي كما شكرا مسلم شكرا ستين شكرا تريد عشرين كيلا وعروة هو عروة بن الزبير ابن العوام أبو عبد الله القرشي الأسدي مات سنة تسع وتسعين ويقال سنة مئة ويقال إهدى ومئة وأبوه الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد كنيته أبو عبد الله أسلم هو وعلي وهما ابنا ثمان سنين وشير سيدنا علي سكا مسلم سنة أين شكرو سنة أين شكرو تقص قتل يوم الجمل في جماد الأولى سنة ست وثلاثين وهو ابن أربع وخمسين سنة ويقال ابن سبع وخمسين والزهري هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشي مات بالشام سنة أربع وعشرين ومائة وقوله أتحنث يريد به التعبد الاشياء التي اتعبد بها lokacin maguzanci ina yin sabubuwa ina neman lada in yanta in sadar da zumunci in ciyar in bayar na bayar yanzu da nazo na musulunta da yake wancan a lokacin maguzanci nayi ina da lada shi manzo Allah ce aslamta alama aslafta min al'amali wai me kinan aslamta ka musulunta alama aslafta min al'amali a kan abin da ka gabatar a lokacin maguzanci ayyukan da kai na alkhairi Allah zai baka ladar su yanzu a ta hannasu yuridu a ta'abud walhinsu a zambu kalma ce tana daukan mana biyu ko? tana daukan mana a ta'abud tana daukan mana kuma laifi walhinsu a zambu wata hannus an yaf'ala ma yulqi bihi an nafsihi alhinsu altahannus shine kai abinda zaka ture makanka laifi ka wanke kanka daga barin laifi wa kazalika at-taharruf wat-ta'assub an yaf'ala ma yulqi bihi an nafsi al-haraj wal-ithm wa qawluhu aslamta ala ma salafa laka min khairin ay ala hiyazati ma salafa laka min khairin aw ala qabuli ma salafa laka ashi kenan ba ويروى إن حسنات الكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة وأن رويتو cewa kyawun ayyukan da kafiri yayi ya musulunta ya mutu a musulunci za ba shi ladan su fa in mata ala kufrin in ya mutu kuma a kafiri kana hadran ba shi da lada lahira hadran banza ba shi ba shi da lada lahira ya je mata hadran ba ana cewa mutum nafsuhu hadran zahabat nafsuhu hadran ya mutum shi ya je a banza ba za a biya shi tiya ba za a yi kaza قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتي قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sahabi kenan ara'aita ar-rajula yuhsinu fil islami ay yu'akhadhu bima amila fil jahiliya mutum ya shiga musulunci ya kyautata aiki yayi daidai yayi abin da ya kamata za a kama shi da laifukan da yayi a lokacin maguzanci qala fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahsana fil islami duk wanda ya kyautata a cikin musulunci lam yu'akhadh bima amila fil jahiliya ba za a kama shi da abin da ya aikata a lokacin maguzanci ba saboda me innal islam yajubbu ma qablahu wa man asaa fil islami ukhidha bil awwal wal akhir in ya in ya munana za a kama shi da laifin da ya da da laifin da ya yanzu هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد محمد عن خلال بن يحيى عن سفيان وأخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير كل عن منصور وعبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي عبد الله بن مسعود شيني أبو عبد الرحمن الهذلي مات قبل عثمان سنة قبل عثمان سنة سنتين وثلاثين بالمدينة ودفن بالبقيع وهو ابن بضع وستين سنة ينا ده شكرا ستين ده انكي وابو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الأسدي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا يا رزق منظر الله ما بيجي وانا بيروي تقومي بدك منظر الله كوينا كرمي كينا كوينا نيسا سمع منه منصور ابن المعتمر باب البيعة على الإسلام وشرائه والقتال مع من أبى babin da ya zo na bai'a mubaya'a a kan musulunci da a shari'ar musulunci ka karbi musulunci da duk shari'o'in musulunci ka yarda da su walƙitali ma'aman aba a kuma yaki wanda yake karban musulunci kuma yake hana ruwa gudu قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم كياكيس حتى لا تكون فتنة wa ya kuna dinu kulluhu lillahi mana ana kafiya kan kafirai ne don a zo a bautata ma Allah haka sai na Ali ya ce muna kiran ku ne don mu shiga aljanna tare da ku ba muna cutar da ku bane ko muna hana ku wance ne da wancan ke aiki mu za mu riga ku karba قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شهيد بدرا عبادة بن الصامت يا هل سياك بدر وهو أحد النقباء ليلة ليلة الأقبة yana cikin nuka ba manya-manyan su da aka aika su je daren aka ba aka je aka yi yarjejeniya kala ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala wa haulahu isabatun min ashabihi ya ce manzo Allah ya fada gefen shi tare da shi duk taron sahabbansa mai manzo Allah ya fada ce bayi'uni ku yi mubaya'a ku yi min mubaya'a akan me ala Allah tushriku billahi shay'a kada ku yi shirka ko min kankantarsa wala tasriku kada ku yi sata wala taznu kada ku yi zina wala taqtulu auladakum kada ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum kada ku kirkiro karerai wala ta'su fi ma'rufin kada ku yi sabu kada ku ki in aka ce ku yi aikin aka ce ku yi alkhairi ku kiya faman wafa minkum fa ajruhu ala Allah duk wanda ya cika wannan alkawarra ladan sana ga Allah wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya sabo ya saba yayi keta wani abu cikin waɗannan abubuwa fa'uqiba fi dunya aka kama shi aka yi mishi iqabi aka yi mishi hukunci shari'a wa huwa kaffaratu to kaffara sake na ba za a kama shi lahira da wannan laifin ba an fahimta wa man asaba min zalika shay'an to duk wanda yayi wani abu cikin waɗancan da aka shigar yayi thumma satarahu Allah sa'annan Allah ya suturce shi rufa masa asiri fa huwa ila Allah to wannan al'amari yana ga Allah in sha'a afa anhu wa in sha'a aqabahu in Allah ya gada ma ya yafe masa in bai gada ma kuma ya masa azaba fa bayanahu ala zalika yace kan abin hakan haka muka yi manzo Allah mu baya'a hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi wa to thumma to ya za a yi mutun yayi abu a duniya Allah ya rufa mishi asiri a zo lafiya kuma Allah ya kama shi da shi eh Allah zai gafi tun da Allah ya rufa mishi asiri a duniya zai ya rufa mishi asiri a lahira ai yafi ko ya yi masa ne na duniya ya istidraji ya yi masa ya ce sun masattara hullahu ba mana sattara hullahu eh ya rufa masa asiri babu maganar istidraji ko هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وغيرهما عن سفيان بن عيينة عن الزهري بعض الله بعض الله duk matsalolin da ake yanzu mutum yana so ya zuga Allah mutum yana so ya zuga Allah ma Allah ya san komai abinda zai bada lada abinda zai yi azaba ba sai ka zuga Allah ba ba sai ka kyautata zato da ɗan uwanka musulmi amma ai kaza ai kaza ai kaza to kana zuga Allah kenan ko kana jan hankalin Allah kana so Allah ya lura ya ci ne kenan a kashin gaskiya abin da ke ake nufi kenan a kashin gaskiya abin da ake nufi an fahimta ka kyale Allah da bayinsa Allah shi ya san duk abin da ya halatta kuma ya san duk wanda zai kama ya san kuma duk wanda zai yi ma'afuwa ba haka bane ba Khalid ibn al-Walid da ya yake eh ba dadi ko ba dadi ko to in ba cikin ilimin Allah ba duk kowa eh zai ce ina ma da wannan ba haka bane ba da yake yana cikin ilimin Allah zai zo kuma yayi aiki fiye da wanda yayi da har ya zama mai saiful lahi da yazo ya musulunta fa wanda gata bai ma addinin musulunci gata ba ya ya ya ya ya wanke duk abinda ya wanke duk abinda ya wanke to akwai matsala da ake so a tuna kullum na zo sai in manta da muna cewa Allah madawakin sarki ya wanke manzon Allah ya wanke kwakwalwarsa ya ce wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa ya wanke shi ya ce yasin ya ce ta bi ya fada to daga baya sai muka zo muka in ba haushe ya ce an wanke abu da yana da ashe wannan kalma ma bata zace da manzon Allah to sai a ce ya yi mai a an koma gidan jiya an koma ai wannan ya fi muni da wakil to sai a ce mai eh ya goge fa gogewa fa akwai mai da akwai mai to eh ya ƙara ɗaukaka shi Eh? za a yi mai? za ku je tsoro? eh? kalmar ya za ka yi samun kalmar abinda ake so shi ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yadda Allah ya halice shi daban ya bashi daukaka daban to haka kai ma duk kalmar da zaka yi amfani da shi game da manzo Allah shi ka zabi wacce kalmar da tafi dacewa da shi abinda ake bukata an fahimta yanzu mun fahimcewa an ci mutum da dadi ba dadi ko ka ce an ci mutuncin musulmin duniya duk ya fi sauki da ka ce an ci aika zaɓen in an ci mutuncin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana kwanci dakin kana kana cin shinkafa da taliya kana shan fura da nono kana shan shayi to me amfanin ka gara ka ce an ci mutuncin musulman duniya duk da kace dan ba yanda za yi ma a ci mutuncin sa shi ya za a yi a lokacin da yake cikin su ma tare da su wallahi asmuka min annas bayan malam alfaza da ce mahutun bi hifzillahi fi kulli haihati wai an kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kariya ta Allah a cikin kowane hali fa fi hali iladin wa fi hali nash'at kun dawo kun kun tuba kun da kafirta da bayan Allah kenan yasa babu halin bayan da za a yi shi ba ni za a yi su duk kuma wanda zai ga kuma sakan zai ga sakamakon abin kana bi kana ganin kamar za ka bata man sai ga a lokacin kuma ɗaukaka za ka ga ƙarin ɗaukaka game da manzo Allah sallallahu a cikin kasarka a duniya duk ba gashi duniya duk sun tashi ba duk duniya ba su tashi ba suna meme suna nuna ba su yadda ba dan me aka yi haka baka isa ba suna nuna fushinsu da fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya san haka za a yada ya shuru ya kare haka ne wa ubadat ibn samit al-ansari kunadu abul walid shahid badran ko haka ne eh wa eh وعائذ الله أبو إدريس الخولاني الشامي ولد عام هنين قوله ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم قال الخطابي أبو سليمان الخطابي يقال بهت الرجل صاحبه يبهت يبهت بهتا وبهتانا أي وهو أن يكذب عليه الكذب الذي يبهت يبهته من يبهت من شدة نكره ya kirkiro mishi karya da bai dace da shi ba har ya dagula masa lissafi wa ya tahayyaru fihi fa yabqa mabhutan wal murad minhu qazfu ahli al ihsan abinda ake nufi mutane na mutanen kirki a rinka yi musu kazafi wayanda suke katange kansu a rinka yi musu kazafi wa yadkhulu fihi ramyun nas bil azaimi yace yana ciki a jefa mutane manya manyan maganganu wanda bai dace a faɗa musu ba ko وما يلحق به العار والفضيحة أما فتا مسو أبن دزا سكا مسو كنيا دا أيبي دا وقوله تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ذكر, ذكر اليد والرجل والرجل ما أنه لا سن لهما فيه يتي حنو دا كفا كما أيبا سوسو كيبكو وهو على وجهين يتي ما أننسو كشي بيوني أحدهما أن معظم أفعال الناس إنما يضاف إلى الأيدي والأرجل يتي أما في جويتين أيوك متاني أنا دنغن تازيني دا هنائي دا كفاف لأنهما العوامل أنسوني كذبا أتكين وإن أبو بوا وإن شارك وإن شاركهما سائر الأعضاء كما إذا كما إذا أولاه صاحبه معروفا يقول صنع فلان عندي يدا wanda ya maka abin kirki shi ce a yana da hannu a kaina walahu indi yadu wasana'i'u al'ayadi wa kad yu'aqabu ar-rajulu ala jinayati lisanihi fa yuqalu lahu ana yi mutum azaba saboda harshen sa abin da ya fada sai a ce hadha bima kasafat yadaka wannan abin da hannun kai kirkiro maka kenan ku wal yadu la fi'la laha fihi sannan kuma hannu ba shi da hannu a ciki harshe ne yayi fa ma'ana al-hadith لا تبهتوا الناس افتراء واختلافا بما لم بما لم تعلموه منهم فتجنوا عليهم من قبل أيديكم وأرجلكم أي قبل أنفسكم جناية تفضحونهم بها وهم براء واليد والرجل كناية عن الذنب والوجه الآخر أن لا تبهتوا الناس بالعيوب تركوا متاني كريا كنا جيفا سودا أيبي كفاحا يشاهد بعضكم بعضا كما يقال فعلت هذا بين يديك أي بحضرتك وهذا النوع أشد ما يكون من البهت وقوله في امتحان النساء ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن يحتمل مع الوجهين وجها ثالث يتي ينا دوكا معنا نأك وهو أن أن تلتقط المرأة لقيتا شيني ما تسلين تتا وتقول لزوجها هذا ولدي منك يتي وانا نرغريك fatulhika bi zawjiha waladan laysa minhu ta riska ta suka dan cikin dan gidan ba kuma shi ya haife shi ba wa huwa al-buhtan al-muftara bayna aydihinna wa arjulihinna wa dhalika anna al-mawluda idha wada'atu al-ummu yaskutu bayna yadayha wa rijlayha bace in ta haifi da ai yana saukowa ne daga tsakanin kafafunta da hannayenta ko wa hadanatuhu wa tarbiyatuhu fi sigari takunu bayna al-aydi wal arjuli in aka haifo shi kuma ana shayar da shi ana tarbiyyantar da shi me yafi aiki a ciki kafafu kafafunta da hannayenta guda biyu fa akhadha alayhinna min ash-sharti alla ya'tina bi kadhibin wa buhtanin min al-fi'li mahalluhu bayna aydi bayna bayna al-aydi wal arjul wa laysa al-murad minhu an ta'tiya bi waladin min az-zina wai baya nuna cewa ta je ta kawo da daga zina ba zina ta yi ta haifo shi ba a tsinto shi ta yi akwai bambanci tsakanin ta tsinto ɗa ta ce ɗanta ne da daje ta yi zina ta ce ɗanta ne wane fi muni fatan su bahu ila zauji li'anna shartan nahi an zina qad taqaddama dhikruhu wa qila kan nabi ma bayna yadayha wa rijlaiha an alwaladi li'anna farjaha bayna rijlaini wa batnaha alladhi yahmiluhu bayna alyadaini wallahu a'lam قال الشيخ الحسين بن مسعود قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي هو ابن عبد الله قال حدثنا سفيان علي بن عبد الله المديني عن إسماعيل هو ابن أبي خالد عن قيس سميت جريرا بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم ما معنى والنصح لكل مسلم ما معنى النصيحة الإخلاص والإخلاص لكل مسلم shi yasa in za ka yi ikhlasi li kulli muslimin ba wanda zai zo wajen kayan ka zai sai yana fargaban za ka zalunce shi za ka ba shi mara kyau za ka kara mishi kuɗi za ka kara mishi kaza kaza to wannan duk rashin azanci ne rashin hankali ne rashin ƙarfin imani ne babu mahalukin da Allah halicce shi ya tattara komai ya ba shi duk abin da kake yi innan ɗaya ne cikin dubu abin da kake bukata menene ka kware a ciki ka iya ɗinki shi kenan ɗinki kaɗai ka iya in kana bukatar tumatiri wurin yan teloli za ka in kana bukatar abinci fa in kana bukatar kaza fa in kana bukatar makaranta fa in kana bukatar kaza kaza fa sai sa aikin da ka iya din nan da Allah ya sa ka iya aka ce maka kai ikhlasi a ciki sai aka ce duk wata sana'a duk wani abu kuma da kai ma kake bukata an kace ayi ma ikhlasi waye ci riba kai kafi kowa ci riba to kaddara ka gani da ya zo wajen ka sai ka cuce shi kai ma an ji ba ko gobe za ka je neman abinci za ka je sun kaza za ka duk inda ka je kai ma a cuce ka za ka ji daɗin rayuwa to shi ne abin da ya haifar da rashin jin daɗin rayuwa rashin kwanciyar hankali aka ce wa nusu li kulli musulmi da yin nasiha ga dukkan musulmi ina fara tun daga sama kololuwa shugabanni shugabanni shugaban kasa sanatoci mana majalisa gwamnoni ministoci mana camomi har gida kai ma da kake da gida kake gida da iyalanka ana so wannan su li kulli musulmi kai nasiha kai ikhlasi mana a samu ikhlasi a cikin aikinka ba a samun tanakudi ba a samun tubka da warwara ba a samun contradiction kenan ba a samun tanakudi tubka da warwara abin da ya haifar da wahalar duniya kenan kakaf da za a canza wannan za ka kowa ya zauna lafiya mutum ne zai zo ya ce yana son ya zama ku shugaba ko yana son ya kaza yana shi a zuciyarsu ga abin da yake bukata amma sai ya bayyana muku wani abu daban akan abin da ya bayyana muku din nan akan haka za ku zabe shi in ya je shi kuma me zai tabbatar abin da yake so shi yasa ba za ku taba zama lafiya yasa har yanzu an kasa zama lafiya babu matsala da aka taba kirkiro da ita aka yi magance ta babu hanyar da ba a bi ba a takura wa mutane har yanzu bukata ba ta biya ba su wadatu ba har yanzu ba samu wadata ba dukiyar kasa su suke ne albashinsu ya fi na kowa komai kuma hannunsu yake menene da menene allah kuma cewa kai la ya kuna dulatan bainal agniya iminku ma ma'ana dulatan bainal agniya iminku to su kadai to yanzu rayuwar najeriya tana juyawa da tsakaninsu su kadai dukiyar najeriya ina take karewa ina take karewa a wajen su ga halin da mutane ke ciki na yunwa da tashin hankali mutum mai gida yana faman tsare mutuncinsa baya yiwuwa ya za a yi kasar mutuncinka ba abinci ya za a kasar mutuncinka ba makaranta abubuwa ba sa yiwuwa sai dai kaga suwa ne ne abubuwan suke tafiya dukiyar kasa ina take karewa ina ake raba ta ina ake karewa suwa suwa ke da su albashinsu ya fi na kowa kuma suna samu a kan kari ba haka bane ba waɗanda ba su albashin baya isan su sai sun sha wahala ai cikin takardar baka sa kaza ba ai computer bai fito ba ai ba samu network ba ai a su je banki har su gaji kudin su bai zo ba tare da cewa kudin ko ya zo ba zai isa ba to ga karin tashin hankali kan tashin hankali bakin ciki kan bakin ciki to shi yasa ga kowa yana tsufa kowa ya kamu da cutar ciwon zuciya kowa ya kamu da ciwon kokolwa ciwon kokolwa fa ba sai kai hauka kana tafiya tsirara ba fa a'a gowa sai mu wannan matsala duk ta kare sannan zaka san lafiyar ka ko ba lafiyar ka ba zaka zo kana yawan mantuwa zaka zo kana shirme zaka zo ka tashi wani labari ne ko mai tashi wai za shi birge wai sai da ya kai gizawa tuku ya sai ya wuce birge kowa ya fita hayyacinsa wannan hayaniya sai an gaba tukun za ka sanfa kana lafiya ko ba kana lafiya wallahi tallahi da gangan suka yi suka rikita rayuwar duniya suka taba addinin Allah kuma Allah ba zai kyale su ba Allah ba zai kyale su ba wan nushi li kulli muslimin ko haka kai ma sai kai nasiha a gidanka abinda ke ranka shike fita bakinka abinda ke fita bakinka shike ranka za su ji daɗin rayuwa iyalanka da ‘ya'yanka za su ji daɗin rayuwa insha Allah amma har kana koyi wani abu kana faɗar wani abu to shi kenan ba ka yi annusu li kulli muslimin ba kenan hadha hadithun muttafaqun ala sihhati akhrajahu muslimun an abi bakr bin abi shayba an abdullah bin numair an isma'il bin abi khalid wa jarir huwa jarir ibn abdullah al-bajali abu amr nazal al-kufa wa qais huwa ibn abi hazim al-bajali kufi abu abdullah wa yuqalu abu ubaidillah wannan manya-manyan maganganu yake kawo maka cikin ruwan sanyi kana gani kadan sai ka tashi bukatar tarjama daya sai ka yi gumi sai ka kwana kana karatu ka rasa inda yake an yace wa qaisu ibnu abi hazim al-bajali kufi in ka je neman qais shiga qais guda 50 ko 30 ya za ka yi kasan qaisu da kake bukata an fahimta ya za ka yi kasance sai an koya maka wannan kais yana rawaitowa wajen wane ne su wane ne almajiran shi su wane ne kaza kaza kaza ina ya zauna kaga ya ce maka huwal bajali kaga ya takaita maka al'amari kufi ya zauna kufa sai ga kuma kaisu ibnu abi hazimin bai ce kufi ba sai ce madaniyu ko makiyu ko masiriyu kaga kaya ya bambanta ma tsakanin wannan da wancan to babban aiki ne sai ka je neman tarjama zaka san ba karamin aiki yake ba qala shaykh al-husayn ibn mas'ud qala akhbarana abu ali hassan ibn sa'id ibn hassan al-mani'i qala akhbarana abu tahir muhammad ibn muhammad ibn mahmish az-zayyadi az-ziyadi قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين ابن الحسن القطان قال أخبرنا أبو الحسن أحمد ابن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا منظم الله يتي ba zan gushe ba ina yakar mutane har sai sun faɗa suka ce la ilaha illallah ya sun ce la ilaha illallah kalimata ne izajtama'ata iftarakata wa izaftarakata ijtama'a ijtama'ata la ilaha illallah ma'ana muhammadun rasulullah kaga sun zama ɗaya amma aka ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wannan gamanarsa wannan gamanarsa fa idza qalu la ilaha illallah faqad asamu minni amwalahum in suka faɗi la ilaha illallah sun katange dukiyarsu wa anfusahum da rayukansu illa bi haqqiha sai da haƙƙin musulunci wa hisabuhum ala Allah ina ma'ana hisabuhum ala Allah eh ina mana hisabuhum ala Allah bi ah in suka faɗa ba ruwanka da abin da ke cikin zuciyarsu ba za ka iya zuga Allah ba hisabuhum ala Allah Allah ya fi ka sanin su shine zai musu hisabi alaysa kazalik ya rasulullah qala haliya ya faɗa ne don ya kwaci kansa banda manzo Allah da ke karba daga Allah waye zai iya fahimtar wannan ana yaki yana kashe musulmai sai da aka daga mishi takobi yace ashhadu an la ilaha illallah kai in kai ne ya zaka yi eh ya zaka yi yana kashe mutane fa ana kallo sara da suka da aka daga takobi za a sare shi sai ce ashhadu an la ilaha illallah sai ayi ne aka zo aka ce ya maza ya fa ya rasulullah ya fada ne da ya kwaci kansa yace ka saka zuciyarsa ne ka gani Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana Khalid wannan kalma fa tana da tana da nauyi tana da karfi wanda bai san ta shine yake so ya zuga Allah ba ga bane ba aha eh هذا حديث متفق على صحته وهمام بن منبه أخو وهب بن منبه السنعاني من أهل فارس مات سنة ثنتين وثلاثين ومائة ومعمر هو معمر ابن راشد أبو عروة البصري سكن اليمن مات في رمضان سنة ثلاث وخمسين ومائة نعم منكم لوك جاتك جاتك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Ya. Ah. Ya. Ya. Ya. Ya.